raf'ul malam ko shafi na talatin ne za a tashi wafin zahabin ibris ya zo a cikin littafin zahabin ibris inda kaulihi ta'ala inda yake fassara bayani akan faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku mutane gaba ɗayanku Allah ya muku izini kwa iya ci daga duk abin da yake duniyan nan halin kasancewarsa halar tsarka ya ce amma a ce za a dogara ga shugaba ɗaya gaba ɗaya a kome a kome a ce za a yi takalili da wani shugaba guda ɗaya baki ɗaya matsaloli kamar yadda al'ada ta gudana da haka a yau a cikin cewa a ce ba yadda za a fita daga masabar imam malik ba gurin wanda suke takalidi da imam malik ba wane wanda yake daidai ga mai tsantsani don ba makawa a ce a yi tambaya a duk wata matsala da ta bijira su'ali in dai akwai wanda ya dace a tambaye shi a wakacin idan ya zamo an rasa wanda za a tambaya an rasa mustahidi to ta yi a karɓi hanzarinsa bisa ɗorewa akan abin da ya ƙudurce a cikin wanda ya taƙalidi da shi in Allah ta'ala ya so ƙarrafi ya ce ijama'i ya ƙullu bisa cewa duk wanda ya musulunta yana da damar ya rataya da duk wanda ya so daga malamai ba tare da an tsare masa ba sahabban manzon Allah Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya sun gamu bisa cewa wanda ya tambayi sayyidina Abubakar ko ya tambayi sayyidina Umar ya taƙalili da su a fatuwar da suka bashi yana da dama ya tambayi Aba Huraira ko Mu'azab na Jabalin da waninsu daga sahabbai ba tare da an ce yayi ba daidai ba wanda ya ce ba ijma'in nan guda biyu to shi ne ake nema ya kawo dalili ibnu arafa ya ce fadin ibnu hazmin malami da yake bin masaba zahiri yawa kusan wanda ma shi ne ya raya masaba zahiri yawar ruhasi malamai sun gama akan cewa wanda yake bin sauki wato ko ina maganar da tafi sauƙi yake aiki da ita a kowane babi da na ibada da na mu'amala fasikun za a ce kangararre ne shi ibn hazmin ya da awar ijma'i to mardudu ibn arafa ya ce wannan za a yi raddinsa da abin da shehi wanda aka game da bisa iliminsa da gyaruwarsa ya ba da fatuwa da shi shine izuddin dan abdussalami cewa ba dole ba ne akan wanda yake ami wanda yake ba malami ba iza kalla da imaman in yi takalidi da wani malami shugaba a wata matsala an yi kalli da hu ba dole ba ne ya takalidi da shi a sauran matsalolin da yake akwai saɓani tsakanin malaman musulmi a kai domin mutane malamai tun daga zamanin sahabbai har zuwa lokacin da masabobi suka bayyana sanaha lahum al'ulama al-muhtalifina suna tambayar malamai daban-daban a cikin duk abin da ya afko gare su ulama a ɗin mafulin ya na ɗin ne ba tare da wani ya ce sun yi ba daidai ba min ahadin daga wani sawa'un daidai ya ba abin da yake ruhusa a cikin wannan awil azima ko ya ba abin da yake azima wanda shine kishiyar ruhusa domin wanda zai dace za a ce ya sawaba ɗaya ne ba mu'ayyani ba a gurin wanda suka ce ko da a matsaloli na furu'a mutum ɗaya ne a cikin mujtahidai ya dace amma wanda ma suka tafi akan cewa duk wani mujtahidi ya dace inda a matsala ce ta furu'a to ai ba inkari ga wanda ya takalidi da wani a cikin abin da yake katarta wannan bayani da aka ciro daga shi Izuddin ya ya ya ya kare wa amma ma yuqalladu fihi al-a'imma amma abinda za a yi takalidi da shagabannu a cikinsa ƙarrafi ya zo a cikin ihkam littafin ihkam wato a an farƙi bayanar fatuwa wal ahkam ko fatawul ahkam ma nasu abinda nasinsa السؤال السابع والثلاثون tambaya ta talatin da bakwai ما معنى مذهب مالك me ake nufi da mazhabar imamu malik الذي يقلد wanda za a ce za a yi takalidi da imamu malik a cikinsa ومذهب غيره me ma'anan mazhabar ma waninsa من العلماء daga malamai فإن قلتم in kuka ce ما يقوله من الحق abinda ya faɗa na daga gaskiya shine mazhabarsa أشكال ذلك بقول الواحد to wannan ai zai iskali da faɗinsa masalan alwahidu nisful islani a ɗaya rabin biyu ne wanda wannan gaskiya ce ko ba gaskiya ba to ai gaskiya ce to amma yanzu a wannan za a ce an yi takalidi da shi ai abu ne wanda kowa ya sani rarurata duk mai hankali ya san ɗaya rabin biyu ne
وكسائر الكتابيات ko kamar matsaloli na hidaba ko wanda ake kaiwa ga ka- fahimtar su ta fuskar hankali وإن قلتم ما يقوله من الحق in kun ce abin da yake faɗa na daga gaskiya a lamuran da suke sun shafi shari'a batsalar zalika ta wannan ma zai ɓace da asalan addini وأصول الفكر da asalan fiƙihu فإنها أمور دلالة domin wa'annan lamurra ne da mai shari'a ya neme ta ولا يجوز التقليد taƙalidu fa'ilin ya juzu ɗin taƙalidi bai halatta a cikinta لمالك a ce za a yi taƙalidi da imam malik ولا لغيره ko ga waninsa فإن قلتم in kun ce
مذهب مالك وما masabar imam malik ba gairihi da waninsa daga malamai allazi yuqalladu na fi wanda za a rataye da su a ciki هو الفروع ana nufin rassa na shari'a وإن أردتم بذلك جميع الفروع in kuna nufin da wannan baki ɗayan rassan بدل بالفروع المعلومة من الدين raruratan to wannan magana ta ku sai ta zamo ta ɓaci ta duba da rassan da yake an santa daga addini sani na dole Wan- ah, mis- ina misali kassalawa tilamsu kamar sallolin nan guda biyar وصوم شهر ko wajarcin azumin watan ramadan وتعليل ko cewa ƙarya haramin ce ko cewa zina haramin ce ko cewa sata haramin ce da abin da ya kama da wannan فإنما بدل التقليد a ce za a takalidi da wani a cikinta ya ɓaci ne لكونها ضرورة domin zama wata ma'alu an santa ne sani na dole ma'alumatun min addini rarurata alkauniha ma'alumatan min addini rarurata nan zama wata an santa daga addini sani na dole da alama a ƙetare ne a wajen likauniha ma'alumatan min addini rarurata dan zama wata an santa daga addini sani na dole wal ma'lumi min addini bi rarura duk abin da yake ko an san shi daga addini sani na dole yastahilu fi taqalid ba dama a taqalidi a cikin sa بالاستواء الآن domin ammawa da hassawa sun daidaita a ciki وهي الفروع su ne rassan وإن أردتم بعض الفروع in kuma kuna nufin sashen rassan فما لا بد to a ƙarƙashin wani tsari kowane tsari za a bi a gano wannan sashen rassan وإن أتمتم رابدا wa idan wa in asbattum wa in asbattum rabi da kun tabbatar da tsarin da za a ba a gano لا يتم lakumul maqsudu ba abinda ake nufi ba zai cika ba gare ku abinda kuke kokarin kafa hujja akai ba zai ba zai samu hujja ba لأن الحد domin haddi hina izin yayin nan لا يكون جاهلا ba zai zamo jami'i ba shi ko haddi sharaɗinsa sai ya zamo jami'an mani'a aljami'ul mani'u haddu da haddi auzun ikasin in ta sha waɗardi yadda suyuɗi yake faɗa a kaukabin saɗe ko
فإنه خرج عنه مهم.
ويقلدون فيه من أسباب الأحكام وشروطها a domin haraja anhu ma yuqalladuhum fi abinda za a yi takalili da su a cikinsa daga sabban kuce-kuce da sharuɗanta ya fita daga wannan فإن أسباب الأحكام domin sabubban hukunci gairuha wani abu ne daban ba hukuncin ba misali sababin wajabcin azahar ai karkatar rana daga tsakiya to karkatar rana daga tsakiya ita ce a- azahar din ai daban karkatar rana daga tsakiya daban azahar din daban wa shuruɗaha ko sharuɗan hukunce hukunce gairuha ba hukuncin bane misali a ce sharaɗin a ce a zahar ta wajaba a kan mace ya zamo ba ta cikin jinin haira ko biki kaga wannan cewa sharaɗin ba ta cikin jinin haira ko ba ta cikin jinin biki ai ba shi ne a zahar ɗin ba ashe saba a sharaɗin hukunci ba shi ne hukuncin ba wannan ne sa malamai suka ce hukunce-hukunce kuwa hukunce-hukunce suna daga babin magana ta takalifi tana daga ɓangaren a hakamu takalifiya sabubba da sharuɗa kuwa tana daga babin magana ta tsari sababi tsari ne sharaɗi ma tsari ne wanda yadda malamai suke faɗa su a hakamu takalif guda biyar ne ko a hakamun war'i ɗin su ɗin ma dai guda biyar ne al'akamun war'iyyatu hamsatu kama anna a hakamar takalifiyyata hamsatu su babobi da guda biyu wanda yake sun bambanta saboda irin wannan tambayoyin da za ta yi a kawo su min ra'afatil fuqafa'i da wuya ka samu wanda yake malamin fiƙihu daga waɗanda suke raunana ne a sanin fiƙihun yus'alu a ce za a tambaye shi daga haƙiƙar masabar shugaban da ya taƙalili da shi wanda yake taƙalili da shi fayu arrifuhu ya ce zai kawo ta'arifinsa bisa tabbatarwa mazahibin wato wannan abu ne wanda yake ya gama a baki ɗayan masabobin da ake takalili a ciki jawabu amma amsar da za a bayar cewa abin da yake iyakance masabobi wadda ake takalili a ciki abu biyar ne abubba ne guda biyar da ba su da na shida na farko hukunce-hukunce na shari'a wanda suke na reshe wato wanda ake aikata su da jiki ba wanda ake kudurce su da zuciya ba in an ce far'iya ana nufin wanda ake aikatawa daidai da a ce al'amaliyatu wanda yake ake iya kaiwa gare ta ta fuskar ijtihadi banda wanda take aka santa larurata da sabubbanta da kuma sharuɗanta da mani'anta wani hujjaju da hujjoji da za ta iya tabbatarwa ga sabubban wasu shuruɗi za ta iya tabbatar da sharuɗan za ta iya tabbatar da mani'an da muka ce al'ahakamu hukunce-hukunce wannan itirazi ne daga zatoci zati hukunci baya hawa zati yanda ake ta faɗa shi yasa wasu malaman masu ka ce inda duk aka rafa hukunci ga zati to wannan ya zama mujmali amma dai mu a wajenmu da mafi yawan malamai muka ce ba mujmali ba ne inda dai shawar abdullahi dan faudo yake faɗa a cikin alfiyatul usuli ya faɗi wannan irafatul ahkami ilil zawati la yufidu ijmalan alama uwila ko irafatul ahkami lil ayani la yufidu ijmalan alama uwila ko yadda jalaluddin suyudi ya faɗa a gurin da la'alla ba a daɗe ma da karanta shi ba a karatun da ake ran lahadi ko na kaukabus saɗi ya ya faɗa bayan ya farkon baiti da babin ya ce huwallazi lam tattarihi dilalatu falaisa minhu izbadad iradatu sai ce me ayatu tsarikatin wa masun ra'asi wa hurmatun nisa wa raf'ul ba'asi wa nahu la yamna'un jarun jarahu an ya garizal an ya garizal hashmata ai jidarahu wa la nikaha illa biwali وقد أكيد دخولها في المجمل تو وقولنا da muka ce na shari'a dan kariya ne daga hukunce-hukunce na hankali kamar lissafi in ko handasa geometry wal hissiyat ko kuma hukunci na fili da waninta da muka ce na reshe wannan kariya ne daga asalan addini da asalan fikihu domin shari'a ɗalaba minna ya nema ne daga gare mu mun san abin da yake ya wajaba ga ubangiji tabaraka ta'ala da abin da yake ya koru a haƙƙinsa da abin da yake ja'izi a haƙƙinsa ya nema daga gare mu musan usulul fiqh don mu iya bubbugar da hukunce-hukunce na shari'a ya zama ke na wannan gaba ɗaya hukunce-hukunce ne na shari'a kullu ha gaba ɗayanta sai dai wa'annan hukunce-hukunce ne na asali a nan ko ba a karɓar taƙalidi alfuru'iya wa uhurijat an fadda al'akamin shari'iyyatul usuliya hukunce-hukunce na shari'a na asali da muka ce alfuru'iya na reshe su ne asalai na addini da asalan fiƙihu almaɗalubai ne wanda ake neman su a shari'a da muka ce istihadiyyati mun fitar da hukuce-hukuce na reshe wanda yake ita an santa daga addini sani na dole kamar wajabcin sallah guda biyar sallolinan guda biyar da muka ce da sababbanta muna nufi da wannan kama a ce karkatar rana daga tsakiya sababi ne na wajabcin sallar azahar ko ganin wata waru'yatul hilali ko ganin wata sababi ne na wajabcin azumin ramaran ko kuma cewa a halakar da dukiyar wani abu na wani sababin ramani sababi ne na a ce sai an biya shi da irin wannan muttafaki alaihi daga abinda duk an gama a kansa ba wanda yace karkatar rana daga tsakiya ba sababi bane na wajabcin azhar ko tabbatar da ganin watan ramaran ba sababi bane na wajabcin azumin ramaran ko cewa in wani ya taba kayan wani dole sai ya biya shi wahidatu sababu taharimi yana daga abin da yake an samu saɓani a cikinsa kamar misali tsotson nonon mace sau ɗaya sababi ne na a ce ita wannan matar ta zamo uwa ga wanda ya tsotsi nonon nata sau ɗaya hakanan 'ya'yanta sun zamo 'yan uwansa shi yasa ba dama a samu auratayya tsakani wannan tsotson ɗaya sababi ne inda malikin gurin imamu malik banda ibanda imami shafi'i warammu warammu radi ne shi kuwa wajen imami shafi'i su sun ce ai sai ya kai tsotso biyar a'a sai ya kai tsotso biyar sannan yake haramtawa ko inda shafi dan fodo yake fada alfetul usul a shafi'i bi hamsi ay rara'ati la bi aqalla hurmatul lil'ati bi anna zaka fi sahih muslimi min alqur'ani nahnu lam nusallimi waranmu gairin rabawi ko kuma aka taro abinda riba ba ta shiga masa kamar matsalar muddi na dabinan da ake ajuwa da a haɗa misasa da dirhami a wato a ƙara a ce wannan ya kawo nasa dabinan wanda mudin nabi ɗaya wannan kuma ya kawo nasa dabinan mudin nabi ɗaya amma ya haɗa da dirhami sai a yi misaya to kaga irin wannan sababul fasadi sababi ne na ɓaci inda malikin wa shafi gurin imam malik da imam shafi saɓanin abu hanifa wajen imam malik ka kawo shinkafarka irin ta ƙasa ka haɗa matsalan da dubu biyar ka ba wani ya karɓa ya baka shinkafa irin ta waje to haramun ne a wajen imam malik da wajen imam shafi'i khilafan li hanifa sabana abu hanifa abu hanifa ko ce a irin wannan ai ba laifi ka iya kawo shinkafarka yan ƙasa ka hada da dubu biyar buhu guda ka hada da dubu biyar ka ba wani ya baka tasa ta waje buhu guda to ko kuma inda najasa ta sauka a cikin ruwan da bai kai kulla biyu ba wanda wajen imami shafi'i najasar nan ta jirkita ruwan ko bata jirkita ba ruwan da ya zama najasa amma wajen imam malik da da abu hanifa da ruwa mai yawa da ruwa kaɗan da jasa ba ta mai da shi na jasa dai ta shiga cikinsa sai in ta jirkita ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku ko ma adami ta gayar ko da bata jirkita ba wajen imami shafi sababi ne na mai da ruwan najasa gurin imami shafi da abu hanifa amma shi nan ya faɗa abu hanifa amma abin sani abin da aka sani shi ne shi ba wajen imam malik ruwa da kaɗan da mai yawa don najasa ta sauka masa sai ta jirkita shi ya zamo najasa saɓanin abin da imam malik ya tafi a kai da abin da ya kaba da wannan abin da ake kira sharuɗa kuma fi zakati kama a ce sharaɗin wajabcin zakka a dukiya shine a ce dukiyar ta shekara sai dukiya ta shekara sannan a zakka take wajaba wanda anan ake cewa to a gabatar da abu sa sharaɗinsa an yafe koko ba a yafe ba ya wane ne zakaku ya faɗi wannan hal sabku sharadin hukumahu sai ƙarashe mugutafaru alaihi man zakka wa man yukaffiru alaihi man zakka wa man yukaffiru to da kuma a tsarki shi ma sharadi ne a cikin sallah wanda duk wannan an gama a kansa ko kuma cewa dole a aure sai an samu waliyi sai an samu shaidu amma wannan akwai saɓani akwai kaba wajen malikawa da shafi'awa da hanabilawa da suka ce waliyi sharaɗi ne na aure amma wajen hanafiyawa suka ce ko ɗaya ba sharaɗi ba ne abinda yake mani ikuwa kamar jinin haira ya hana sallah ya hana azumi wa, wa, wa hauka da suma ya hana takalifi wanda yake a cikin hauka ba mukallafi ba ne hakanan wanda yake cikin suma halin suma shi ma ba mukallafi ba ne wanda wannan an gama a kansa ko cewa najasa ta hana sallah wanda shi nan akwai saɓani akwai kamar malikawa ba da suka aka rasa ruwa ai ba daidai ba ne a jinkirta sallah ko sai a yi ta da najasar wala ya juzu tahiru salati li'adami daharati wa man fa'ala zalika faqad asa rabbahu yanda ahlari ya kawo hakanan yana cikin mawani ai wanda akwai sabani man uddaini lizakati cewa bashi yana hana zakka wasu daga malamai suna ganin wanda ake bi bashi ko da dukiyarsa ta kai zakka matakar da aka ce ya biya bashin abin da ya saura bai kai abin da za a yi masa zakka ba to zakka ta sare a kansa wasu ko suna ganin a'a da muka ce hujjoji musbitatu sunan fa'ili ne mai tabbatarwa lil asbabi ga sabubba da sharuɗa wal mawani da mani'ai muna nufi da wannan abin da mai hukunci zai dogara da shi daga bayanai da ƙara'inu da abin da ya kama da wannan ita ma wannan a iya cewa iri biyu ce akwai wanda yake an samu gamuwar dukkan malamai a kai kamar abin da shaida biyu maza dangane da dukiya dukkan malamai sun gama akan cewa shaida biyu sun isa a matsalar da take ta dukiya yadda daman ƙur'ani yake faɗa wasta shidu shahidai ne min rijalukum ko kuma cewa shaidu hudu ne suke a isa fil zina a zina wal ikirari ko ikirari a baki ɗayan wannan idan ya zama ya zo shi ikirarin daga wanda ya dace ikirarin a inda ya dace rujo'un anil ikirari ba samu dawowa daga ikirarin ba bayansa to shi ba nan sai a ce shaida hudu ne ko ko sai a ce shaida hudu ne ke isa nau'i na biyu shi ne wanda yake an samu saɓani a ciki dole min kamar hukunci da shaida ɗaya a haɗa da rantsuwa wanda shafi'awa da malikawa suna ganin haka cewa duk abin da yake ya koma ga dukiya a iya aiki da shaidar mutum ɗaya in ya so shi mai ƙara ya haɗa da rantsuwarsa amma hanafiyawa suna ganin ba haka ba ko kuma shaidar yara a kisa ko miki dai a fi tsakanin junansu wanda wasu suna ganin ayi aiki da shaidar yara ko kuma ikirari ta kaba hurujo idan bayan an yi ikirarin aka dawo aka ce an fasa wanda ya ce ya yi sai ya dawo ya ce a'a bai ba to akwai wadda suke ganin irin wadda ikirarin nasa da farko yana da wadda akan haka musamman balikawa suke take ko ya farkon babin da mutasar ya kawo akan wannan farkon babin da mai mutasar ya kawo akan wannan matsalolin ikirari gaba daya to farkon me yasa me yace inda ba amsa wannan ba ai an gobo karatu duk wanda ya zo da mutasar sai ya dauke kansa ya tafi ko ana ta yi ana ta yi a nema a rasa yu'ahazul mukallafu bi iqrarihi ko to haka nan shaidar mata izaka tusira minhunna in aka takaita daga matan alasda tayni bisa mace biyu ya tasu bihinnal iltilau alaihi a cikin abinda su kadai ne suke iya tsinkayensa ba abu ne da namiji zai zamo ya sani ba sai dai ta fuskar an ba shi labari kamar aibobi na al'auran mace ko kuma cewa yaro da aka haife shi ya koka da abin da ya kama da wannan ko kuma a tabbatar da kisasi da kasama rantsuwar su wanda aka kashe cewa sun tabbatar wannan da ake tuhuma da ba a sami cikakkun shaidu a kan shi ya kisan ba to shi ya kisan imami shafi'i yana cewa ba a ƙarƙisasi da ƙasama da abin da ya kama da wannan hujjaju wannan hujjojin ya subutu biha inda hukamil asbabu sabon ba na tabbata da ita wurin alƙalai ko masu hukunci na haul katali kamar kisa ko sharuɗa kamar kafara da abin da yake rashin mani'i wato can wasu ruɗu na hawul ba kafarati ba ne na hawul kafa'ati kamar kafa'a kafa'a kafa'a kafa'a a ce wannan ya cancanta a ce ya auri wannan matar shi ne an sami kinintaka tsakaninsu na haul kafa'ati ba kafarati ba wa dabul mani ko abin da rashin mani'i na haul huluwi kamar ofinta daga miji mace da za a ɗaura aure da ita a tabbatar cewa ba ta da miji a yanzu akwai ƙasashe da in za a ɗaura aure da mace a wajen ɗaura auren dole sai an gabatarwa shi wanda zai ɗaura auren shaidu guda akalla guda biyu adalai da za su tabbatar da cewa to ita fa matan da za a ɗaura aure da ita ba ta da miji don ka a zuwa ɗaura aure da wadda take tana da miji yadda so da yawa haka ɗin yakan abkuko wani da abin da ya kama da wannan kamar yi kalladu ulama inda ake rata da hukunce-hukunce fil asbabi to ko yi kallidu din ya yi kyau kamar yi kallidun ulama kamar yadda yake takalidi da malamai fil akami a cikin hukunce-hukunce da sabubbanta da sharuɗanta da mani'anta haka nan ma zai takalidi da su a cikin hujjoji bitatili zalika ba su tabbatar da sabubban ko sharuɗan ko mani'an kamar yadda ya gabata wannan guda ku da aka faɗa sababi sharaɗi mani'i su ne guda uku daga akamul war'iyya wa'anne ne ragowa guda bin sai hatu wal fasadu sai hatu wal fasadu ko to wannan guda biyar din ita ce wadda takalidi ke afkuwa a cikinta daga ammawa ga wanda suke malamai ba ta da na shida iyakarta kenan guda biyar ta fuskar yin aiki da istiƙira'i faman su'ila wanda aka tambaye shi yuqallidu fi daga abin da yake takalidi da malami a ciki hazihil hamsata to ambaci wa'annan abubuwan guda biyar yanda aka faɗe su anan in yi haka zai zamo ya ba da amsa da rabiɗi mani wanda yake jami'i mani zai zamo ya kawo haddi kenan cikakke in ya ba da amsa ba wadda take bisa wannan tsarin ba to amsar tasa sai ta zamo ɓatacciya ta fuska cewa a ce ba ta haɗa duk abin da ya shiga ƙarƙashinta ba ko ko ba ta hana wani shiga ba wannan ya ƙare min ihikami ihikamil ƙarat daga littafin ihikamu na ƙarrafi a malar sau sunus ya faɗa a cikin littafin sabbigatul makasid malami babba shine ibn abil asbag ya faɗa a littafin sa ma'alim wal ijtihadu inna ma yakunu fi kulli ma daliluhu maznun amma allazi fihi dalilul qati فهو كما جاء ولا منازع اجتهادي yana kasancewa ne fi kulli ma daliluhu maznun a cikin dukkan abinda dalilin sa yake ba yanke ba abinda dalilin sa yake yanke to wannan ba ijtihadi a ciki shine yace amma abinda yake akwai dalili na yanke a cikin sa to shi yana nan yadda ya zo daga mai shari'a ba maganar istihadi a ciki ba wani wanda zai ce zai mana istihadi a game da salloli guda biyar farilla ne akan dukkan musulmi ina ai suna nan eh ba ma za mu takalidi da wanda zai ce to a bari man a hada ayi su gaba daya ba a za akwai wanda zai ce to bara in an tashi ayi gaba daya saboda ai harkokin yau yau rayuwa yau ta yi haɗi ba irin rayuwa ta da bace bara a a ringa yi gaba daya sai da daddare in zai bace ya yi duk guda hudun da azahar la'asar magarba isha ba wanda zai ma kawo mana wannan istihadin mu yadda Allah ya faɗa ina salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ba wanda zai sai jayya anan sannan sunusi yace a akan wannan hukunce-hukunce da ake kafa dalili akanta ta a littattafan nan guda goma kamar muwaɗa ta imam malik da musuladi na shugabannin nan guda uku musuladin imami abu hanifa da musuladin imami shafi da musuladin imam ahmad wanda di ya fi girma a cikin musnadai ya shawa abdullahi dan fodo ya faɗi wannan magana cewa a musnadai na imam ahmad shine kan gaba ya ce da ababul ilali da ababul masani da to ba irin na imamu ahmad da ilalu na imamu ahmad sun fi duk sauran ilalu wajen malaman hadisi haka nan musulmi na imamu ahmad ya fi duk sauran masanidu ya ya faɗi wannan a misbahul rawi ko sai mun je mun tuɓe markazul bahasu tukuna nuc in za su rubuta takarda sun soke jami'a cewa national university commission ya suke rubutawa wani markazin bahusun na ko ba mu abuta markazin bahusun a wajen to da kuma ingantattun littafai guda shida buhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'i ibn majah da waninta minhum bata ke banta ba da wani daga cikin su daga wannan guda hudu ko goma bari duk abin da yake ya zo a wannan littattafan a tabbace to masaba ce ta dukkan ma mustahidi wanda ya aiki da ita maninta ma ilaihi minhum maninta ma ba ha'i ba ne bai fita daga masabar wanda ya dogara izuwa gare shi ya danganta izuwa gare shi daga cikinsu domin kowane ɗaya daga shugabannin nan guda hudu sun ce yanda gazali ya ciro shi kowanne a cikinsu ya ce idan dai hadisi ya zo ingatacce to shi ne masabata haƙiƙa ƙaunul ƙarrafi faɗin ƙarrafi ya gabata samma a wajen ba daidai ba ne a ce za a yi taƙalidin wani daga cikin shugabannin nan hudu in ya zama magana tasa ta saba da nassin hadisi mudarakahu ko zama ba inda za a risko shi za a gano shi yayi rauni wawujida dalilu batar wawujida dalilul qawiy aka sami dalili wanda yake kankarfa sai mu tashi fi iqazil wasnan to alhamdulillah daman da yanda aka faɗa shi wannan littafin insha Allah za a ringa bashi rabin awa akalla to yau ma har ya dan fara rabin awar tunan an yi sallah shikenan an tashi amma ko da dai ba a kai yadda da ake buri ba a zama an yi shafi biyar an yi shafi hudu ne kawai a littafin ko wanda da shafi biyar ake so ya zama ana yi duk zama yadda zai zama a wannan waɗannan kwanuka an kai har sa ko tunda shafi 125 ne don muna shafi biyar aka sabu zama 25 kaga 125 ta cika kenan alhamdulillah Allah ya mana taimako Allah ya saka wa Shehu Ibrahim da alheri Allah ya saka wa dukkan malamai da alheri Allah ya saka wa malamanmu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu aiki da abin da muka fahimta Allah ya nuna mana gaskiya ko yaushe a matsayin gaskiya ya nuna mana ko abin da ba gaskiya ba a matsayin cewa ba gaskiya bane Allah ya taimaka mana a dukkan lamura ya yi mana duk aminki ya ba mu zaman lafiya ya kare mu daga dukkan fitinu ya ba mu alheri a dukkan lamuranmu Allah inganta damunanmu Allah inganta damunanmu Allah inganta damunanmu Allah ya kiyaye mu duk wata jayiha a ciki ya sauka mana da albarka a kasuwancinmu da sana'o'inmu alhamdulillah mu karanta fatiha da salatul fatiha uku